أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريبة يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan majalisi mai albarka a nan wannan masallaci masallacin babadori da ke a wannan unguwa ta fadaman mada a nan cikin garin bauchi kamar yadda muka saba haɗuwa bayan sallar asubahi a cikin wannan kwanaki na watan ramadan domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma yau muna biyu ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tana da shekara 1445 wanda yake daidai da 12 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya allah cikin kaddarawarsa ya sake dawowa da mu a wannan shekara domin ci gaba da wannan aiki da muka faro na tafsirin alkur'ani mai girma a wanda wannan ita ce shekararmu ta hudu kuma har yanzu muna nan a cikin suratul bakara wanda wannan darasi ne da baya bukatar doguwar gabatarwa saboda ba yau ko jiya ko shekarun jiya waccan aka fara shi ba abinda muke fata shine abinda muka gabatar a baya Allah ya karba mana abinda za mu gabatar a gaba Allah ya jagorance mu a cikinsa Allah ya sanya mana ikhlasi inda muka samu zamiya ko kuskure ko tuntuɓen harshe Allah ya yafe mana ya karɓa mana a haka Allah ya mana rahama ya gafarta mana a idan mun lura za mu ga cewa kamar jiya-jiyan nan ne muka haɗu muka rufe tafsirinmu na bara yau kuma shekara kamar kwana sai gashi Allah ya sake zagayowa da mu a wannan sabuwar shekara muna roƙon Allah subhanahu wata'ala abinda muka gabatar na ayyukan alkhairi daga wacce shekaran zuwa bana Allah ya karɓa mana inda muka yi na kurakurai da laifuffuka da zunubai Allah ya yafe mana Allah ya kawo da kai game da kurakuranmu ya mana afuwa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala akwai 'yan uwanmu da malamai da abokai waɗanda mun yi tafsiri da azumi da salloli da ibadoji da su a bara amma bana a cikin kaddarawan Allah da hukuncin Allah ya sa suna cikin kaburburansu to muna musu addu'a dukkan su muna jimillan cewa gaba daya duk wani musulmi da ya rigaye mu gidan gaskiya sabuwar kushewa da tsohuwar kushewa da waɗanda muka san su da waɗanda ba mu san su ba maza da mata Allah ka yi musu rahama baki daya Allah ka gafarta musu Allah ka haska makwantansu Allah ka sa aljanna ta zama koma a gare su Allah ka yafe kurakuransu ka yafe laifuffukansu ka sada su da yalwatacciyar rahamarka mu kuma da muke da sauran numfashi a yanzu ba mu san lokacin tafiya ba ko nan kusa ko nesa muna roƙon Allah duk sanda ka kaddara mana mutuwa Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu gama da duniya lafiya to Allah cikin kaddarawarsa jiya mun so mu fara tafsiri tun jiya wanda asalin ni na so mu fara tafsiri tun ranar asabar da ta gabata ma'ana kwana biyu kafin ramadan to amma wa ma ta sha'una illa an sha Allah rabbul alamin don abin da so ya faru ba zai faru ba sai in Allah ya so faruwansa so wannan shekaran Allah ya kaddara mana cewa za mu fara tafsiri ne a yau biyu ga watan ramadan muna roƙon Allah ya sa jinkirin ya zama jinkiri ne na alkhairi Allah ya sa hakan ya zama shine mafi alkhairi a gare mu a a bara idan ba mu manta ba kamar yadda na ambata muna nan a cikin suratul bakara kuma idan zan iya tunawa mun tsaya ƙarshen aya ta 61 haka ne ku za mu tashi farkon aya ta 62 faɗin allah ta'ala innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara wasabi ina jin anan muka tsaya ku na'am bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladhina amanu lallai waɗanda suka yi imani wal ladhina hadu da waɗanda suka zama yahudu wan nasara da waɗanda suke addinin nasaranci wasabiina da sabi'awa man amana billahi wal yawmil akhiri duk wanda a cikin su yayi imani da Allah da ranan alkiyama wa amila salihan ya kuma yi aiki nagari falahum ajruhum inda rabbihim to suna da sakamakon su a wajen ubangijin su wala khawfun alaihim sannan babu tsoro a gare su wala hum yahzanuna sannan ba za su yi bakin ciki ba wannan aya ta 61 a cikin wannan sura suratul bakara kamar yadda muka saba akan tsarin mu na kokarin fassara ayoyin alkur'ani da yan uwansu ayoyin qur'ani da fassara ayoyin alkur'ani da ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da auna su bisa fahimtar magabata na kwarai daga kan sahabbai zuwa sauran manya-manyan malamai magabata nagartattu da suka biyo bayansu to a wannan ayar da Allah subhanahu wata'ala ya ce innal ladhina amanu lallai waɗanda suka yi imani wal ladhina hadu da waɗanda suka yi addinin yahudu wan nasara da nasara wasabi'ina da sabi'awa man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan duk wanda a cikin su yayi imani da Allah da ranan ƙarshe ya kuma yi aiki na gari falahum ajruhum inda rabbihim to suna da sakamakon su a wajen ubangijin su wala khawfun alaihim sannan babu tsoro a gare su wala hum yahzanuna sannan kuma ba za su yi imani ba wannan ayar malamai sun tattauna akan ma'anonin ɗaiɗaikun kalmomin da suka zo a cikinta abu na farko shine a kamar yadda al'imamu ibnu kafirin allah maɗaukakin sarki ya yi mishi rahama ya yi ƙoƙarin kawo sababin nuzul na wannan aya a cikin tafsirinsa kamar yadda yake cewa qala ibn abi hatim haddathana abi haddathana ibn abi amr haddathana ibn abi amr al-adani haddathana sufyan an abi najih an mujahid qala qala salman salman al-farisi babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama an ahli dinin kunti kuntu ma'ahu yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wasu mutane da suke wani addini waɗanda ina tare da su na kasance tare da su suna yin wani addini wanda ba musulunci ba fa zakartu min salatihim wa ibadatihim na lissafa musu na ambata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yadda suke sallolin su ga irin ibadan su nace ga yadda yahudawa suke yi ga yadda nasara suke yi ga sabi'awa nan ga addini kaza da kaza ga yadda suke sallah ga yadda suke ibada fanazalat to sai Allah ya saukar da wannan ayar innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan sai nuna cewa dukkan su a cikin su wannan ibadar su ba za ta yi amfani ba har sai sun yi imani da Allah sannan kuma sun yi aiki na gari al-imamu suddi Allah ya masa rahama yace wannan ayar nazalat fi ashabi salman al-farisi ta sauka ne game da mutanen salmanul farisi baina huwa yuhaddithu nabiyya sallallahu alaihi wasallama idh zakara ashaba lokacin da yake ba mu annabi labari sai ya ambaci abokansa mutanensa ƴan uwansa fa akhbarahu khabarahu ya bashi labarin su fa qala kanu yasumuna wa yusalluna wa yu'minuna bika yace mutanen sun kasance sun yi imani suna sallah suna azumi sannan sun yi imani da kai wa yashhaduna annaka satub'athu nabiyyan sannan sun shaida cewa za a aiko ka a matsayin annabi falamma faragha salmanu min thana'ihi alaihim lokacin da salmanu ya gama yabansu ai akwai wasu mutane watakil sun mutu kafin a aiko ka sun gamsu cewa za a aiko ka a matsayin annabi ko kuma suna raye ma amma suna sallah suna azumi kuma sun yadda ma za a aiko ka a matsayin annabi lokacin da ya gama qala lahu nabiyullahi salawatullahi wa salamuhu alai annabi alaihi salatu wa salam sai ce da shi ya salman hum min ahlin nar annabi ya ce masa salmanu waɗannan mutanen da ka lissafo din dukan su yan wuta ne suna cikin yan wuta fashtadda zalika ala salman sai hakan yayi ma salmanu nauyi ya ga abun ya masa wani iri fa anzalallahu hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan ayar ya ce innan ladina amanu walladina hadu wannan tsara wa sabi'ina man amana billahi wal yawmil akhiri wa amila salihan ila akhiril aya ya ce fa kana imanul yahudi annahu man tamassaka bit tawrati wa sunnati musa alaihi salam sai zama imanin ba yahude shine yayi riko da at-taura da sunnar annabi musa ba mu imanin mu kenan mu yi riko da qur'ani da sunnar manzo Allah ba sallallahu alaihi wa sallama to su kuma sai ya zama imaninsu kenan su yi riko da attaura da kuma sunnar annabi musa alaihi salatu wassalam hatta, hatta ja a isa har lokacin da allah ya aiko annabi musa alaihi salatu wassalam annahu man tamassaka bi sunnati بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاء عيسى هر الله أيكو النبي عيسى عليه الصلاة والسلام فلما جاء عيسى لوكتند النبي عيسى يزو كان من تمسك بالتوراة أخذ بسنة موسى wa akhadha bi sunnati Musa sai zama waɗancan Yahudawan da suka yi riko da attaura da sunnar annabi Musa alaihi salam falam yad'aha wa lam yattabi Isa kana halikan to duk wanda bai bar attauransa da sunnar annabi Musa ya riko da sunnar annabi Isa ba ya zama halakakki ya halaka wa imanun nasara shi kuma yadda imanin ba nasara yake shine anna man tamassaka bil injili minhum duk wanda a cikinsu ya riko da injila wa shara'i'i isa ya yi riko da shari'an annabi isa alaihi salam kana mu'minan maqbulan minhu to in ya mutu a wannan lokacin ya zama mumini mai imani hatta ja'a muhammadu sallallahu alaihi wasallama to wanda a cikinsu kuma annabi muhammadu ya zo falam yattabi muhammadan sallallahu alaihi wasallama minhum ya zama bai bar addinin annabi isa ya bi addinin annabi muhammadu ba wa ya da'u ma kana alaihi min sunnati isa wal injil kana halikan lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama to duk wanda a cikin su bai bar a wato riko da injila da sunnar annabi isa ba ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya zama halakakke ya halaka kenan to wannan kamar yadda na ambata al-imamu ibn kathirin ya kawo a tafsirinsa cewa shine sababin saukan wannan ayan da kuma ma'anansa to bisa ga wannan ma'anar za mu fahimci cewa ashe abin da ake nufi da cewa lallai innal ladzina amanu lallai waɗanda suka yi imani wallazina hadu da yahudawa wan nasara da nasara wasabiina da sabi'awa abin da ake nufi da amman amana billahi wal yawmil akhir shine duk wanda a cikin su ya bar shari'an annabawansu ya zo ya bi shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin ka'ida ce ta Allah lokacin da Allah ya turo wannan annabi to in wani annabi ya zo bayansa to ya shafe shari'ar wancan annabin da ya gabace shi Allah cikin ikonsa yakan aiko annabawa biyu a lokaci guda kowa a tura shi zuwa ga mutanensa wanda wannan yana nufin kowa yana riko da shari'arsa amma lokacin da Allah ya aiko wani annabi ga mutane kaza sai ya sake turo musu wani annabi ko manzo bayan wucewar wancan to wannan yana nufin cewa dole ne su bar shari'ar annabin da ya gabace shi su bi shari'ar wannan annabin da ya zo musu sabo ba ma mabiya ba hatta su karan kansu annabawan Allah ya faɗa mana cewa ya yi alkawari da su Allah yake faɗi a suratu Ali Imran yace wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataitukum Allahu mithaqan nabiyyin lama ataitukum kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la تَعْلَمُونَ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ الله مدaukakin sarki yace wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyyin ka tuna lokacin da Allah ya dauki alƙawarin annabawa Allah ya tara annabawansa duka yayi alƙawari da su ya ce lama ataitukum min kitabin wa hikima duk abinda na baku na littafi da hikima da wahayi thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum kuna cikin da'awa sai ga wani manzo ya zo muku yana mai gaskata abin da ke tattare da ku to la tu'minunna bihi wa la tansurunna za ku yi imani da shi kuma ku taimake shi tsarin da Allah ya ba mu annabi kenan kana cikin wa'azi kai a matsayinka na annabi sai Allah ya aiko wani annabi a bayanka to da ka ajiye naka shari'ar ka bi nashi kuma ka taya shi kai imani da shi su da haka sai zama su waɗancan da Allah ya turo musu annabawa da yahudu da nasara sai ya zama ba su dawo daga kan addinin annabawansu suka bi addinin manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallama sai suka zama halakaki to wannan shine kamar yadda na ambata abinda wasu malamai suka kawo a matsayin sababin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayar abu na gaba shine ya kamata mu ji ma'anan ɗaiɗaikun kalmomin da suke cikin wannan ayar inda yanzu mun ji dalilin da ya sa Allah ya saukar da ayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma kafin mu shiga wannan ya faɗa ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da wanda ran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake hannunsa la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma ba wani mutum daga cikin wannan al'ummar da zai samu labari na yahudiyun wala nasrani wannan mutumin ba yahude ne ko ba nasare thumma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi yayi ganganci ya mutu bai yi imani da abin da aka aiko ni da shi ba illa kana min ashabin nar face sai ya kasance cikin yan wuta kaga wannan yana tabbatar da wancan maganan ruwayan salmanul farisi duk wani ba yahude ko ba nasare da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya riske shi kuma yayi ganganci ma kansa ya mutu bai yi imani ba to yana cikin yan wuta zai zama cikin yan wuta Allah ya tsare mu to Allah ya ce innal ladhina amanu lallai waɗanda suka yi imani su wane ne alladhina amanu akan wannan malamai suka tattauna akan suwa ne ne ake nufin da ake nufi da innal ladina amanu al-imam al-qultubi Allah ya masa rahama a cikin tafsirin sa al-jami'u li ahkamil qur'an yace innal ladina amanu ana nufi ai alladina sadaqu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama alladina saddaqu bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sune waɗanda suka gaskata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sune innal ladina amanu waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa qala sufyan sufyan yake cewa al muradu abun nufi da innal ladina amanu al muradu al munafiqun yace ana nufin munafukai ne kamar abin da ake nufi yana so ya ce kamar akwai abin da kalma ko jumla da aka yi hazafinta a cikin ayan aka shafe ta abinda ake nufi ai innal ladhina amanu fi zahiri amrihim waɗanda suka yi imani a zahiri amma ba su yi imani a a zuci ba kamar yadda a farko farkon tafsirin mu na farkon suratul baqara mun ji yadda Allah ya siffanta munafukai yaquluna wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin za su ce mun yi imani da Allah da ranar alkiyama alhali karya suke ba su yi imani ba saboda haka ya ce abinda ake nufi shine almunafikun ya ce falizalika ƙaranahun bil yahudi wa nasara wa sabi'in don haka ne ma Allah ya haɗa su waje ɗaya da yahudawa da nasara da sabi'ai kaga yahudu da banasade da sabi'in da bai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ai an je lahira makomansa wuta to anan sai Allah ya hada su yace innal ladina amanu ay amanu fi zahiri amri daka in an inde an hada su waje daya to yace ya kamata a ce makoma su ta zama daya daka ana nufi waɗanda suka yi imani a zahiri amma a zuci ba su yi ba su yi imani ba yace thumma bayyana hukuma man amana billahi wal yawmil akhir min jami'ihim shi yasa daga karshen ayan sai yace to a cikin su duk wanda ya tuba ya dawo yayi imani na gaskiya to ga sakamakon da Allah zai bashi to a sheik muhammadu mursali al-usaimin a cikin tafsirinsa sai ya ce innan ladina amanu ana nufin ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ana nufin al'ummar annabi muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam li'annahum humul ladina yastahiquna al-wasfa bil iman al-mutlaq saboda al'ummar annabi su ne suka cancanci a sake lafazin imani a kansu ba tare da kaidi ba haithu amanu bi jami'il kutubi wal rusul saboda mu yanzu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama mun yi imani da dukkanin manzannin Allah da dukkanin littattafan Allah duk mun yi imani da su so kaga su yahudawa sun yi imani da annabi Musa ne shi to in ana magana akan su ya kamata a ce allazina amanu bi Musa haka nan nasara sun yi imani da annabi Isa ne to da in ana magana akan su ya ce allazina amanu bi Isa amma mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mu a wajenmu duk wanda ya ce bai yi imani da cewa Allah ya aiko annabi Isa ba sunan shi kafiri ko ya ce bai yi imani da Allah ya aiko annabi Muhammadu ba ko ya ce bai imani da Allah ya aiko annabi Musa ba sunan shi kafiri abinda kawai ya bambanta mu da waɗancan shine mu yanzu mun gamsu mun yadda cewa a duk waɗannan annabawan da suka shuɗe shari'a su ta shuɗe tare da su doyin annabawan da suka shuɗe shari'arsu ta shuɗe tare da su shari'arsu ba ta aiki yanzu yanzu ba za a ce maka menene dalilin da ya sa kai kaza ka ce ƙalan musa alaihi salatu wassalam ba hujja bai yi ba mun yi imani da shi a matsayin manzo in ka karyata annabi ɗaya to a wajen musulmi a wajen allah a musulunci kamar ka karyata dukkanin annabawa ne shi sa allah ya tashi magana akan al'ummomi sun karyata sai ce kazzabat qaumu nuhinil mursalin yace mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni duka wa suka karyata annabi nuhu shi kadai amma sun karyata manzanni duka yana nufin tunda dukkanin sakon manzanni sako ne guda daya ani ibudullaha wajtanibu tagut a bauta mu Allah shi kadai a nisanci bautan dagutu abinda ke bambanta shari'o'insu shine halal da haram kaza a addinin wannan annabin halal ne a addinin wannan haram ne kaza a addinin wannan haram ne a addinin wannan halal ne to in ya zama sun karyata annabi nuhu to in Allah ya raya su ya turo duk sauran manzanni za su karyata su ya ce kazzabat adunil mursalin kazzabat samudul mursalin kazzabat qaumu lu'inil mursalin kazzaba ashabul aikatil mursalin ya ce duka sun karyata manzanni saboda duk a nuna maka cewa manzannin sakonsu guda ɗaya ne shine ayi tauhidi a bar shirka so don haka mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam mu mun yi imani da dukkansu to shi yasa mu muka fi cancanta a ce innal ladina amanu waɗanda suka yi imani to wannan a shine abin da wasu malamai suka kawo akan cewa shine ma'anan kalmar innal ladina amanu sai ya ce wallazina hadu da waɗanda suka bi addinin yahud yahudawa kenan to suwaye yahudawa a nan sai malamai suka yi saɓani a kan menene ma'anan kalmar yahud mai kalmar yahud take nufi wasu suka ce kalmar yahud tana nufin masu tuba da komawa zuwa ga Allah suka ce an samo ta ne a bisa faɗin Allah ta'ala a suratul a'raf da yake hakaito maganar annabi musa yake cewa waktub lana fi hadhihi dunya واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون shine suka ce annabi Musa alayhi salam ya addu'a ya ce Allah waktub lana fi hadhihi dunya hasana Allah ka rubuta mana kyakkyawa a duniya wa fil akhirah hakanan a lahira sai ce inna hudina ilaika ai ma'ana inna tubna ilaika Allah mun tuba mun dawo zuwa gare ka to daga nan aka ce ai wallazina hadu ai allazina tabu waɗanda suka tuba daga me abinda muka karanta a shekarar bara bautan dan maraki da suka yi waɗanda suka tuba min ibadatil ijil sun tuba daga bautan bautan gumaka kamar yadda dama Allah ya faɗa innal ladzina takhadul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya daga ƙarshe ce wallazi na amilu sayyi'ati thumma tabu min ba'daha wa amanu inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim waɗanda suka yi wannan aikin kuma suka tuba to Allah mai gafara ne Allah mai karban tuba ne daga suka ce abinda ake nufi da ma'anar wallazi na hadu shine wallazi na tabu daga at-tauba kenan wasu malamai suka ce al-yahud daga kalman al-hawada ne alhawada hiyal mawaddatu wal mahabba shine kauna da soyayya kauna da soyayya to me yasa aka kira su da wannan shine al-imam ibn kathirin yace saboda mawaddatuhum fi ba'dihim li ba'd saboda yadda sashin su yake son sashi suna kaunar junan su shine Allah ya ce wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd kafirai sashin su majibinta sashi ne illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir in ku musulmai ba ku zama haka ba to za a samu fitina a bayan ƙasa da barna mai girma saboda haka wasu suka ce daga kalman alhawada wa hiya almawadda ko kuma ya zama kalman at-tahawud wa hiya at-tauba wasu suka ce a'a kalmar al-yahud an jingina shine daga kamar yadda mun karanta a bara da Allah tabaraka wata'ala ya ce ma annabi mu annabi Musa da ya nema a shayar da mutanen sa ruwa Allah ya ce ma ya dauki sandansa ya bugi dutse da shi ya Allah ya ce fan fajarat min huthnata ashrata aina sai wannan dutsen sai ba da idanun ruwa guda goma sha biyu to anan ne ya wato wannan idanun ruwa guda goma sha biyun Allah ya ce sai ce qad alima kullu unasin mashrabahum kowace mutane sun san mashayansu suwaye wa'annan kowane mutanen su ne idanun ruwa guda goma sha biyu ai kabila kabila dangi dangi na 'ya'yan annabi yakub alaihi salam da haka sai suka ce allazina hadu ai nisba ne zuwa ga yahuza wanda shine babban dan annabi yakub shine yahuza to sunan yahuza to larabawa sai suka shafe dugon da ke kan zal din sai koma dal madadin yahuz sai koma yahud daga zalu sai koma dal saboda suna ne na ajamanci wanda bai da ma'ana a larabci wanda baya baya daukan duk sunan da baya daukan jarra baya daukan kisra ya zama suna na ajamanci misali zaka ce a ra'aitu abdur ra'aitu abdurrahman naga abdurrahman wannan a larabci zai zama abdurrahman maf'ulun bihi mansubun zai dau fataha ne jaa abdurrahman abdurrahman ya zo fa'ilun marfu'un zahabtu ila abdurrahman kaga abda abdu abdi ya dauki fataha kasra da kuma damma amma yahuda ba zai dauki haka ba saboda suna ne lil ujma suna ne na ajamanci to da haka sai aka shafe aka shafe zalun din sai koma sai koma a dalu sai zama in an ce innal ladhina hadu ana nufin alladhina tasabu ila yahuza ibn yaqub sune waɗanda suka danganta kansu zuwa ga a yahuza ɗan gidan annabi yaqub alaihi salatu wassalam a al-imamu abu amru ibn al-ala sai ce ma'ana kalman yahuz yana daukan ma'ana ne an kira su da haka ne li'annahum yatahawwaduna ay yataharrakuna inda qira'ati taura saboda suna jijjiga jikinsu lokacin da suke karanta at-taura shine taharruk suna motsi mai karfi lokacin da suke karanta da suke karanta at-taura suna rangaji to wannan yasa aka ce musu yahuz yahudu kaga mu kuma Allah ya gaya mana wa idza quri al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun aya karanta alqur'ani Allah ya ce anusu ay shiru a saurara don a samu rahama sai ba a ce mu mu yi rangaji ko mu kada kai ko a dinga rawa ana tashiwa lokacin da ake karatun alqur'ani ba saboda haka wasu kace wannan shine yasa aka kira su da al-yahud wannan shine abinda ma wasu malamai su kawo na sabani akan kalmar yahud sai Allah ya ce wan nasara da nasara nasara a jam'i ne na kalmar nasran nasran guda ɗaya kenan nasara guda biyu kenan kaman kalmar nashawa wa nashwan sukara wa sakaran sukara mashaya kenan wanda suke cikin tangadi wataran nasa sukara wa mahum bi sukara sakaran mutum ɗaya kenan to kalmar nasara malamai sun tattauna akan me take nufi wasu suka ce an kira waɗannan da nasara ne saboda litanasurihim fi ma bainahu saboda yadda suke taimakon junansu yadda suke taimaka ma junansu wasu suka ce a'a nasara an kira su da wannan sunan ne saboda lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi Isa ya ce kamar da Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah annabi Musa ya ce annabi Isa ya ce man ansari ila Allah wane ne zai taimaki addinin Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah sai hawariyawa sabansa suka ce mu ne ansarullah mu ne masu taimakon Allah kaga sai aka ce to ma'ana wannan an jingina su ne daga an samo shi ne daga nahnu ansarullah sai aka kira su da me an nasara masu taimako kenan masu ba mu addinin Allah madaukakin sarki a gudumawa to wannan na farko dai su yahudawa suna intisabi ne zuwa ga addinin yahudanci shine shari'ar annabi musa alaihi salam sannan su kuma nasara suna jingina kansu ne zuwa ga a addinin annabi isa alaihi salatu wassalamu to wannan da yahudu da nasara dama galibi mun riga mun san su kowa ya riga ya sani an ce yahud ana nufin mabiya annabi musa idan an ce nasara ana nufin mabiya annabi isa alaihi salatu wassalamu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin yuladu alal fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi duk wanda aka haife shi ana haifan shi ne akan shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin musulmi iyayensa ne suke mai da shi ba yahude ko ba nasare ko ba magusi to wannan shine abin da malamai suka tattauna akan menene ma'anan kalmar annasara to dama kalmar da za ta zama mana baƙuwa ita ce kalmar asabi'ina kalmar sabi'awa su ne waɗanda a za su zama mana baƙi waɗanda ba mu saba jin su ba wannan yasa su ne waɗanda malamai suka fi shimfiɗa maganganu a kansu a asabi'in jam'i ne na kalmar asabi asabi mufradi kenan asabi'ina shine a jam'i kenan wannan ya sa sabi zai zama fa'il kenan fi'ilinsa mazi shi ne saba ya subu siyabatan to a nan shi ya sa malamai suka yi saɓani a kan karanta wannan ayan da asabi'ina dukkanin malamai suna karanta shi da inna lazina amanu wallazina hadu wan nasara wasabi'ina in banda al'imamu nafi ibn abdurrahman al-laifi al-madani wanda yake da ruwayar warshu da kalun shi yana karantawa ne da wasabina yana cire hamza za mu ji yadda malam ya karanta mana da wasabi'ina ruwayar hafsu kira'an asim hakanan sauran kira'o'i amma al'imamu nafi yana karantawa ne da wasabina madadin asabi'in sai ce asabi to wasu suka ce idan ka ce ka karanta da asabi'i na kamar da imamul qultubi ya ce shine faman hamazahu ja'alahu min sab'atin nujumi idha tala'at kaman ka ce sab'atin nujum ai tala'atin nujum ma'ana tauraro taurari sun fito ta sun fito to shine sab'at sab'atu sab'atin nujum yana nufin fitowar abu kenan bayyanansa ya ce idan kuma aka shafe a hamzan ya zama an karanta da sabina to ya zama ai ana karanta shi ne da saba ya subu ko saba ya subu shi ne saba ya subu ai mala ya karkata kenan to ya zama kenan da waɗanda suka karkace kenan to a larabci aka ce asabi shine man kharaja wa malamin dinin ila dini shine dan tsalle-tsalle kenan wanda ya fita daga wannan addinin ya koma wancan daga wannan ya koma wancan da shi ya ƙi ya tsaya akan addini ɗaya daga wannan ya koma wancan daga wannan ya koma wancan to shi yasa larabawa in mutum ya musulunta ya bar addini zuna iyaye da kakanni ya bi addinin annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ce da shi sabata tsalle-tsallen ka yayi yawa ka bar wannan addinin ka koma wannan ka bar wannan addinin ka koma ka koma wannan to a wasu daga cikin malamai suka ce kalman asabi'un kamar yadda al-imam mujahid yake cewa su ne qaumun bainal maujusi wal yahudi wan nasara su wasu mutane ne tsakatsaki su ba maguzawa ba su ba yahudawa ba su ba nasara ba su kuma ba musulmai ba tsakatsaki kenan laisa lahum dinun su ba su da addini ba su san ma akan me suke bauta ma Allah ba subhanahu wa ta'ala kamar yadda al'imam mujahid ya faɗi da kuma al'imamu abu da sa'id bin jubairi sannan al'imamu abu al'aliya da al'imamu rabi bin anas da imamu siddi da imamu abu sha'asa da imamu dhahak suke cewa as-sabiuna firqatun min ahli al-kitabi yaqra'una az-zabur wani bangare ne daga cikin waɗanda Allah ya ba su littafi amma abin da suke karantawa shine zabura littafin annabi Dawud kenan wa ataina Dawuda zabura suna karanta zabura ne suna aiki da da da zabura al-imam Abdulrahman ibn Mahdi ya rawato daga Muawiyah ibn Abdul Karim yace naji al-imam Hasan al-Basri yana cewa as-sabiina shine qaumun ya'buduna al-mala'ika wasu mutane ne da suke bautawa mala'iku su suna bautan mala'iku ne kaga ai sun samu sabani kenan su yahudu a ba sa bautan Allah sai dai bautan gumaka da kuma bautan uzairu da sunan cewa shi dan Allah ne su kuma nasara suna bautan annabi isa ne wannan yana daga cikin abin da yahudawa da nasara suka yi ittifaki akai cewa Allah na da da sai suka yi sabani akan to waye dan Allah shine Allah ya ce wa qalatil yahudu uzairun ibnullahi wa qalatil nasara al-masih ibnullah yahudawa suka ce uzairu shine dan Allah nasara suka ce a'a annabi isa shine dan Allah sannan suka yi ittifaki akan cewa kai daga ƙarshe ma suka ce ma duk wani ba yahude ma dan Allah ne duk wani ba nasara dan Allah ne kuma Allah na son su shine Allah ya ce wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u suka ce a ai mu mu ne ƴaƴan Allah kuma mu ne ma Allah yake so duk wani wanda ba ba yahude ba Allah baya son sa kai ƙarshe suka ce ma lan yadda kula aljannata illa man kana hudan aw nasara duk wanda ganshi a aljanna to ko dai ba yahude ko ba nasari amma ba zai yi ba so wannan a su kuma su waɗannan maguzawa waɗannan afuwan sabi'awa sai su kuma suke bautan mala'iku waɗancan kuma suna bautan waɗancan mutane da da muka ambata al'imamu zayyad yake cewa su sabi'awa yi sallu na ilal ƙibla su suna tsalla irin yadda muke tsalla suna kallon alƙibla wa yi sallu na alhams sannan suna yin salloli guda biyar ɗin nan ta haka fara da an yadda an humul jizya sai allah ya yi nufin a ajiye musu a sauƙe musu harajin da ake karɓa a wajen duk wanda ba musulmi ba in zai zauna ƙarƙashin shugabanci na wato ainihin musulunci to hakanan dai malamai suke ta sabani akan suwane ne waɗannan mutanen da da ake kiransu da da sabi'awa suwane ne su almuhim dai da yahudu da nasara da sabi'awa dukansu ba musulmai bane dukansu ba musulmai bane kamar yadda sabi'awa muka ji wasu sun ce suna cikin nasara wasu sun ce suna cikin yahudawa wasu suka ce suna cikin maguzawa wasu suka ce a'a su ɗin ma wata al'umma ce tabbatacciya suna da addini nasu na kansu wasu suka ce mutane ne da ba su da addini waɗansu kuma suka ce mutane ne waɗanda suke bautan mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala madadin su bauta ma Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah ya ce wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون Allah zai tada mala'iku ya ce a haula iyakum kanu ya'budun Allah zai zai ce wa mala'iku waɗannan a duniya su su- ku kasa- sun kasance suna bauta muku daka suna bauta wa mala'iku ne su sannan wahab ibn munbahin aka tambaye shi menene suwaye as-sabiina sai ce allazi ya'rifu Allah wahda su sabi'awa sun san Allah shine kadai abun bauta walaysat lahu shari'atun ya'malu biha wa lam yahdith kufran ba su da wata shari'a Allah bai aiko musu wani manzo ba sannan kuma ba su kirkiri kafirci ba su dai ba su bauta ma Allah ba sun san Allah ɗaya ne abin bauta amma ba su bauta masa ba sannan kuma ba su bauta ma wani wanda ba Allah ba abdullahi bin wahab ya ce ya ji daga malaminsa abdurrahman bin zaid ya ce asabi'una ahlu dinin min al-adiyan ya ce su wasu mutane ne da suke yi wani addini kanu bi jaziratil musul suna cikin garuruwa na al-musul ya na la ilaha illallah suna faɗin la ilaha illallah amma walai lahum amalun wala kitabun wala nabi ba sa da wani aiki da suke yi ba su da wani littafin da aka aiko musu ba su da wani manzo illa qawli la ilaha illallah kawai abin da suke yi shine kawai fadin la ilaha illallah walam yu'minu bi rasul su ba su yi imani da wani manzo ba amma dai sun san ba abin bauta in ba Allah madaukakin sarki ba yace fa min ajli zalika kana al mushrikuna yaquluna an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi haula'i sabiuna shi yasa mushrikai suke ce ma annabi da sabansa waɗannan sune sabi'awa yushabbihunahum bihim ai suna kamanta su da sabi'awa saboda sabi'awa ba su bautan gumaka bambanci kuma su musulmai annabi da sabai ai suna bautan Allah duk da ba su bautan gumaka ai ya'ani fi qawli la ilaha illallah suna nufin cewa a suna tafiya bisa ga addinin a la ilaha illallah to wannan su ne abinda malamai suka yi sabani a kai kamar yadda an yi bayani a kan hukunce-hukuncen da suke da alaka da su waɗanda na yi ƙoƙarin fassara mana ɗaiɗaikun kalmomin ne musamman anoninsu suwaye yahudawa suwaye sabi'awa suwaye nasara suwaye kuma masu imani wanda akwai abin da ya kamata mu ji na akwai abin da ya kamata mu ji na hukunce hukunce wanda yake da alaka da yahudawa da nasara da kuma su karan kansu sabi'awa tun daga abin da ya shafi hukunce hukuncen da yake da alaka da su na mu'amala da saye da sayarwa da zamantakewa da cin kayan abincinsu da cin yanke-yankensu da auren matansu wanda duka ya kamata mu ji wannan hukunce-hukunce insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe sai mu tashi a kansu insha Allah mu sake maimaita ita wannan ayar mu sake fitar da darussan da suka rage mana akai wanda wannan mun yi shimfiɗa ne akan tafsirin ita ayar idan Allah ya kai mu gobe sai mu shiga kai tsaye cikin ta abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kusakurai Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya sa albarka a cikin rayuwarmu Allah ya tsare mana imaninmu ya tsare mana addininmu ya yi mana albarka baki daya wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته